إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الأكوى بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله المكررة في كل أسبوع آه فيا عباد الله فإن تربية الأولاد أمر مهم جدا لذا اهتم الإسلام والمربون وعلى رأسهم المربي الكبير وهو الرسول الأمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي بعثه الله معلما ومرشدا للآباء والأبناء ليكفل لهم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة لذا عباد الله نجد القرآن الكريم الذي فيه صلاحنا وفلاحنا يذكر الله تعالى فيه قصصا تربوية قصة تربوية نافعة كقصة لقمان الحكيم وهو يوصي ولده biwasaya nafi'a muhimma biwasaya nafi'a muhimma biwasaya nafi'atin muhimmatun jiddan wa hadha rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yagrisu fi nafsi ibn ammihi abdullah ibn abbas radiyallahu anhu aqidat at-tauhid منذ الصغر كقوله عليه السلام احفظ الله يحفظك وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أه لا شك في هذه عباد الله لا شك في هذه الوصية مهمة جدا لا سيما للآباء حين يترعرع أو للأبناء حين يترعرع من من من مرحلة الشباب وألم أن ما أقطعك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليقطعك وما أصابك لم يكن ليقطعك وإن الفرج مع الصبر وأن مع العسر يسرا عباد الله ومن مسؤولية الأبوين ومن مسؤولية الأبوين والمؤلمين تجاه أو تجاه الأولاد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون الأم والأب والمؤلمين والمجتمع مسؤولون أمام الله عز وجل عن تربية هذا الجيل فإن أحسنوا تربيتهم سعد وسعدوا في الدنيا والآخرة وإن أهملوا تربيتهم شقيا وكان الوزر على أنقهم ولهذا جاء في الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه وبشرى لكما أيها الآباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم فليكن إصلاحك لنفسك أيها الأب أو أو أو المربي قبل كل شيء فالحسن عند الأولاد ما فعلت والقبيح عندهم ما ترك وإن حسن السلوك وإن حسن سلوك المعلمين والآباء هو إن حسن سلوك المعلمين والآباء أمام الأولاد هذا أفضل التربية لهم عباد الله ومن واجباتهم أيضا أي الأبوين والمربون تحذير الأولاد من الكفر والسب واللعن والكلام البذيء والغصب والسرقة والحرابة والإرهاب وإفهامهم بلطف أن هذه وأمثالهم حرام يسبب الكسران ودخول النار وعلى الأبوين أن تحفظوا ألسنتهم أمامهم ليكونوا لهم قدوة حسنة ومن واجباتهم منع الأولاد قراءة المجلات الخليئة والصور والصورة المكشوفة والأفلام المنتشرة في هذه الأيام لجررها على أخلاقهم ومستقبلهم ومن واجباتهم أيضا تعزير الأولاد من التدكين وإفهامهم على أن الأطباء أجمعوا على أنه يضر الجسم والعقل ويورث الأمراض وينكر الأسنان كريه الرائحة ليس له فائدة فيحرم الشريعة شربه وتدكينه وبيعه وشراؤه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai mana shaidawa da kucewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi farin jaka da bawansa ne manzonsa ne wanda Allah ya turo shi zuwa ga duniya gaba daya da alkhairin da babu kamar sa ya zo da alkur'ani ya zo da musulunci a haɗe wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya'yan uwana cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa wannan wasici Allah ya fara shi da kansa a Qur'ani da yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah nayi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab yahudu da nasara akan ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan wannan ya ‘yan uwa mu sani cewa yau muna goma sha shida ne ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram hijira yau 1447 daidai da goma sha ɗaya ga watan bakwai watan julai na miladiya 2025 kutubar mu a yau a wannan masallaci namu mai albarka masjid umina hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar 'yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da wani al'amari mai mahimmanci wanda yake ciwo kowane mai hankali tuwo a ƙwarya a wannan zamani wanda al'amura da yawa na dugunzumar wa'ansu daga cikin bayin Allah da fada wasu cikin kaico da takaici to sakaci da rashin kulawa da wannan al'amari shine jefa al'umma da yawa a cikin damuwa da ɓacin rai da shiga uku magaba ɗaya wannan al'amari shine tarbiyyar yara tarbiyyantar da su da ɗora su akan gwadabe na ƙwarai sakaci da wannan to iya zama bala'i ga al'umma don domin shi yaro ko matashi tamkar dabba yake idan an bari sasakai babu kulawa to hatta mai shi ma zai iya fiye shi hatta mai shi ma zai iya illata shi amma duk lokacin da aka tarbiyyantar da shi aka yi riko da hannunsa aka raka shi babu shakka zai amfanar da kansa kuma zai amfanar da al'umma wannan duk wanda ya zama mutumin kirki ajiye da yau da gobe to ya samu gudunmawa ne wajen tarbiyyar magabata a kansa an ruƙe hannunsa an nusashe shi gurabe masu alkhairi an yi riko da hannunsa an nusashe shi gurabe masu shari kuma ba a rabu da shi ba ana bibiyarsa kuma ana masa addu'a duk wanda ya zama mutumin kirki ta wannan hanyar zai mutumin kirki duk kuma wanda ya zama mutumin banza kashi casa'in da biyar to sakaci da ko in kula akan tarbiyyar yara to ya jefa al'umma da yawa a cikin kaico da tanyo da kaico da shiga uku su kansu yaran tuku da kuma waɗanda suke jawowa daga cikin al'ummar da suke rayuwa a cikinsu ya ‘yan uwa masu albarka dukkan wani wanda yake wannan gari namu na gombe da wanda yake gefen wannan garuruwa kai da duma najeriya da duk duniya ma ya san mana cikin wani takunkumi na hana zirga-zirgar mashin daga karfe bakwai har zuwa karfe shida safe kamar yadda gwamnatin jiha ta kakaba wannan doka idan mun yi tsayi mun nutsu za mu ga abin da ya jawo wannan musifa rashin tarbiyyar yara sakaci da tarbiyyar yara matasa musamman irin abubuwan da aka samu a bikin sallah na ta'addanci har ma ya kai ga kisan kai ko kashe-kashe rayuka da kwace-kwacen waya da raunuka to wannan shine sanadi da gwamnati ta yi kula da shi ta kakaba wannan doka din kaga yara ne tsiraru ba su fa kirge su da hannaye ba amma sun jawo miliyoyin jama'a balai yan kasuwa nawa ne suka kare sanadiyar wannan takunkumi alkhairi nawa aka rufe sanadiyar wannan takunkumi abubuwan da aka yi asarar su lati adu lati wasa ba za su kirgu ba ba za su kirdugu ba amma ga sababi nan duk wani mai magana to ya dawo baya me ya sababa aka sa dokar ai da ba a sa ba ai me ya jawo aka sa rukuje wacce biyar yara ne mutum iya da yara matasa ya fi kula da kazar gidansa akan yayansa ya fi kula da tinkiyar gidansa akan yayansa wani bai san inda yaransa ma suke kwana ba in sun fita tun safe sun yi sallan azahar sun yi la'asar ba damuwarsa ba ne sun dawo ba damuwarsa ba ne kawai shi da 'ya'yansa ne kawai a ina suke kwana bai sani ba to kun ga wannan ya haifa wa mutane bala'i ya haifa wa mutane musiba irinsu yawansu su ne suke haurawa gidan mutane suke ta'addanci har ma ya kai ga kisan kai kuma kai uba a yau in ka juya kawai wa ya jiya ba haka aka yi ma ba duk wani ɗan shekara hamsin da biyar zuwa sittin kai tun da kan arba'in ma ba irin wannan rukun aka masa ba an mai riko hannu biyu wanda a lokacin da sauran kunya da tsoron Allah dattijo ɗaya a unguwa sai ya leading ya yi jagoranci tarbiyyar yaran unguwa gaba ɗaya amma yau ku iyaye ko mu iyaye mu ne muka zubar da wani damar a hannunmu za ka nuna wa ɗanka kai ne ubansa kawai in ba kai ba wanda zai kula kai ne kaɗai ubansa ba za ka nuna mai mahimmancin ƙaninka ba ma babbansa ko kawunsa ba za ka nuna mai mahimmancinsa a gunsa ba kai kawai kai ne babansa kai ne mai ɗaukar ɗawainiyarsa irin wannan ya sa da yawa abubuwa na takaici ya riski wannan al'ummar to ga sababi na idan ba a dawo an yi waiwaye an fara ɗaukar matakin gyara ba to wannan musifa yanzu aka fara shiga ta ba fata miki ba mu sani cewa a musulunci ya ba wa tarbiyyar yara mahimmanci mai girma ya kula da ita akan wannan aiki akwai babban mai tarbiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aiki ya faɗa kuma ya aikata da hannu mu duba lokacin da aka aiko shi ya zama malami ya zama mai shiryarwa ga 'ya'ya da iyaye gaba ɗaya manzon Allah malamin iyaye ne ko malamin yara ne malamin mata ne malamin maza ne malamin talakawa ne malamin mawadata ne malamin sarakai ne malamin mabiya ne manzon Allah malamin kowa da kowa ne a duniya yayi wannan aiki domin mutane su riski alkhairin su a duniya da lahira a mu gani ya ƴan uwa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake tarbiyantar da al'umma tun daga kai tun daga neman auren ma ita wannan tarbiyyar da kuke ganinta tun daga neman auren matar da zaka aura to tun daga na ake dasawa yaro tarbiyya tun da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tun kahul mar'a li arba li jamaliha wa li hasbiha wa li maliha wa li diniha sai ce fa alayka bi zati din tarabbata yadaka ana auren mace sanadiyar abubuwa guda hudu ɗayan cikin hudu duk wanda ya auri mace to ɗayan hudun da nisa ya aure ta ko dai kyanta ko dai nasabata yar wane da wane ce ko dukiyarta ko addininta sai manzo Allah ya ce to ni ina baka umarni domin shawaran manzo Allah umarni shi ina umartar ku da ku nemi masu addini ku aura domin hannayenka za su yi riba haka manzo Allah ya faɗa ka auri mai addini zaka samu saukin tarbiyyar yaran da Allah zai baka kuma duk wanda ya auri mata mai ilimin addini ya ga wannan da idansa kuma ku nemi wanda suka auri mata don kyansu ko don kudinsu ko don iyayensu ba su da komai addini ku duba da tarbiyyar su take fon tabarbarewa cikin al'umma wannan shine irin abin da manzo Allah ya dora mu aka kaga duk wanda yake son ƴaƴansa su taso da tarbiyya da hawa kan hanya na kwarai tun daga neman aurensa zai nemi aura zai nemi mata yar gidan mutunci yar arziki yar dattawa mai addini kar kyale-kyalen kyau ya dauke shi kar kudin iyaye su dauke shi kar nasabar iyaye su dauke shi duk wannan suna karewa kudi na karewa mukami na karewa kyau na karewa amma addini baya karewa addini har kiyama ake zuwa da shi da yawa tun daga nan ake sakin tarbiyyar yara da zamantakewa domin dai manzon Allah ya nuna mana cewa waɗannan yara muhimmancin su na da girma sai ya ce da kusantar juna za ku yi na ma'aurata a addini sai da manzon Allah ya faɗa addu'ar da za a yi Allahumma jannibna shaitan wa jannibna shaitan ma razaqtana har ma aiki ke duk wanda Allah ya sa wannan haɗuwar aka samu rabon samun yaro to lam yatruhu shaitan manzo Allah ce wani yaron da shaitan ba zai shafe shi ba kaga yaron ake yi wa gata ya zo ya fado a hannu na kware mu gani ya ƴan uwa masu albarka yanda alqur'ani yake ba mu kissosi masu albarka wanda alqur'ani a cikin sa cin nasarar mu yake babbara ba mu a cikin su yake a cikin su yake yanda yake ba mu kissa ta tarbiya ta dora yara a gwadabi na kwarai isa mai amfanarwa kamar isar luqmanul hakim ga ta nan cikin suratul luqman wanda yake yi wa ɗansa wasici ya bunayya kaza ya bunayya kaza kaza ka tsaye da sallah ka rabu da shirka kai kaza kai kaza yake ɗora shi a gode bai na kwarai yake nuna masa muhimmancin tarbiyya tarbiyya ce an ta rubuce rubuce a kanta. ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yadda yake dasawa ɗan babbansa abdullahi bin abbas yake dasa masa tarbiyya tun iya karamin yaro mazala ke cewa da shi ya gulam sammillah idan za ka ci abinci ka ce bismillah manzala ke faɗa abdullahi ɗan abbas wannan yanzu dukkanmu nan yawancinmu ba zan ce duka ba waye ma ya damu da yadda ayan suke cin abinci hidai ya damu da zuwa neman abincin kawai hine a gabansa kawai yaya zai ci abincin me zai ce in zai ce da wani hannu zai ci yaya zai yi in ya gama me zai ce duk baka damu da wannan ba shi yasa abincin baya albarka mazala ce ya gula musammin lawa kul biyamini wa kul an bayelik ka ce bismillahi za ka ci abinci ka ci gabanka sannan ka ci da hannun damanka sannan a haɗu a ci abinci a kwano ɗaya mazala ce abincin mutum biyu idan mutum uku sun haɗu a kan zai yi su domin albarkar jami'i amma duk ba haka muke ba sabi wasa da ke sabi wasa kowa ya je zuba da kansa ya tafi kenan a cin abinci a haɗe akwai albarka akwai haɗin kai dewa wannan mun bar wannan damammakin a gidajen to mazan Allah ya koya masa wannan ya ci gaba da cewa ya gulam ihfazillah yahfazuk ya kai dan karamin yaro ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka in kana son tsaro da kariya daga Allah to ka kiyaye dokokin Allah duk abin da ya dora mana wajibi gabatar abin da ya hane ka hannu to Allah zai tsare ka daga sharrin dukkan abin halitta amma sakaci da bin dokokin Allah iyasa Allah ya watsi da mutum sannan ya ci gaba da cewa iza sa'alta fas'alillah ya kai yaro idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah bai ce roƙe shi ba matsayinsa na manzon Allah a'a ka roƙi Allah sai ki haɗa alaƙarsa da Allah kai tsaye ya ce in za ka nemi canyo da agaji ka nemi agun Allah ya ce ka sani da wannan al'ummar duka za su haɗu a kansu amfana da kai wani abu ba abin da zai shigo hannunka na amfani face abin da Allah ya ƙaddara dama can zai amfani ka ya ce ka sake sani wannan al'ummar ta haɗu gaba ɗayanta akan ta cutar da kai ba ta isa ba ba abin da zai cuce ka face abin da Allah can ya kaddara maka zai cuce ka kaga tauhidi ake dasawa yaro tun iya kare kar ka yi relying da mutane kar ka dauka su ne gatan ka in ba su ka shiga uku babu tauhidi tauhidi ya rushe Allah shine mai kowa da komai ka gyara alakar ka da shi shine ya san zuwan ka duniya shine ya san rayuwarka shi ya san ran da zaka koma zuwa gare shi shine kadai ya isa in ya baka zai zo hannunka in kuma ya halaka ba mai baka la maniya lima ataita wala muti lima manata musani ya bayin Allah masu albarka ya ci gaba da ce masa rufi'atul aqlam alqalaman da aka rubuta wannan kaddara to an dage sun yi sama ba mai iya zuwa ya dawo da su sannan wajafati suhuf takaddun da aka rubuta sun bushe ba altarishin a ciki magana ta riga ta zama hatiman maqdiya babu shakka ya yan uwa a wannan wasiya mai mahimmanci akwai abin kula musamman ga yara matasa yayin da suke kokarin shiga shekarun samartaka yadda mazan Allah ke koya musu duniya yanda matahi zai taso cikin alkhairi da albarka ya rayu cikin alkhairi da albarka ya koma ga Allah a cikin wannan tsari ya ci gaba da ce masa wa alam ka sani annama aka ba aka lam yakul yusibak duk abin da ya kuskure ma dama can Allah bai kaddara zai same ka ba ba dabaraka bace ba kau dabaranka ba ne ba determination naka ba ne a'a Allah ne bai kaddara zai same ka ba duk wani abu da ya kauce ma Allah ne bai kaddara zai same ka ba kowa ya sa wannan a zuciyarsa ka koya wa ƴaƴanka ka koya wa matarka annama annama annama aka tsaka lam yakul li usibak wa ma asabaka lam yakul li yuqdiak duk kuma abin da ya same ka can Allah bai kaddara zai kauce ma ba ba sakacin ka bane ba ba ba ba rashin kulanka bane ba kaza ba kaza bane Allah ne bai kaddara zai kauce maka ba yace wa annal farja ma alkar duk inda damuwa take in tayi tsanani to sauki iya zuwa kusa da ita akwai budi akwai yayewa duk inda kunci yayi tsanani to yayewa tana kusa wa anna ma al usri yusra yace duk inda kunci yayi yawa gaba da shi kadan sauki ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah mu sani cewa daga cikin wajibin iyaye da malamai akan ɗa inda ɗa na kowa ne ba dole sai iyaye ba yaro he ya samu gata ta ɓangarori kamar haka na farko iyaye na biyu malamai na addini da na boko na uku society mujtama na hudu gwamnati in wannan hudun suka dunkule a guɗe suka yi aiki da manufa to rashin tarbiyya zai sauki a cikin mutane amma duk ƙoƙarin mahaifa idan waje ba tarbiya yaro ba zai gyaru ba duk kokarin waje idan ba malamai masu kokari da tarbiyantarwa tarbiya za ta samu matsala duk kokarin waɗannan idan gwamnati ba ta kula da wajibinta nan ma tarbiya ba za ta hulayi ba wannan bangarori kowa sai ya ba da gudunmawarsa bayan Allah mu sani cewa Allah ta'ala yake faɗa a Qur'ani cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kuma su imani ku kiyaye kawunanku da iyalanku wata wuta makamashin wuta shine annasu wal hijara mutane da duwatsu imamul qushairi a cikin tafsirinsa yake cewa akwai asar daga umar dan khattab radiyallahu anhu karkashin wannan aya yake cewa ku umarci ƴaƴanku cikin abin da Allah ya umarci ku ku hane su cikin abin da Allah ya hana ku wannan shine kiyaye kanka da iyalanka wuta abu kaza ka san ba kyau haramun ne to koyawa ƴaƴanka su sani abu kaza ka san wajibi ne kanka kai koyawa ƴaƴanka da iyalinka da yawa muna cewa masallaci amma ba mu san yaya iyalan mu suke sallah ba ba mu sani ba ba ma yaya ba matar ka ma yaushe rabban ka sata a gaba ta yi sallah ko raka biyu ne ka gani kai dai kawai ka taho masallaci ya take sallah ya take tsayuwa ya take tahiya ya take kaza duk baka sani ba kuma addinin ta amana sa auyan keke iya cin abin da Allah zai tambaye ka gobe alkiyama sai ya tambaye ka kan addinin iyalinka saboda ka mu kula da wannan yaran mu dinga tahowa da su masallaci mu dinga tahowa da su imamu shafi'i Allah ya masa rahama wani bawan Allah ya kai koken ɗansa bai jin magana ya bijire masa ya zama takadari daga cikin abin da imamu shafi ya ɗora shi da cewa ka dinga kama shi kuna zuwa sallah tare tun daga asuba har isha'i ka dinga sashi a gaba kuna jam'i tare da shi wannan mutum yake ƙasa da sati biyu Allah ya gyara ya amma da yawa ba mu sanya ɗaya musu ya sallah ba kai dai ka tawo masallaci kawai ka zauna kai a zakar ka tafi ɗan kaɗai shekara bakwai takwas goma sha biyar kai dai burin kai ta da safe ta huboko yayi asuba baka sani ba yayi azhar baka sani ba yayi la'asar baka sani ba ya iya karatun fatiha baka sani ba kaga wannan kai ne kake sawa kanka da kanka gubar da za ta halaka ka mu sani ya uwa masu albarka uwa da uba da malamai da mujtama'i society abubuwan tambaya ne a gaban Allah akan tarbiyyar matasa ka sani na sani kaga yaro iya ba daidai ba baka tsawatar masa ba wallahi akwai tambaya akan ka gobe alkiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'ayati ba wai danka kawai ba kana unguwa a zaune kaga za a yi ba daidai ba sai ka hana sai dai abin ya fi karfinka daga cikin dalilin da Allah ya tsinewa banu Isra'il kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu idan sun ga ana ba daidai ba ba sa hanawa shi yasa Allah ya tsine musu albarka amma da yawa kowa ya ja gefe ya kame kawai ai ba dan sa bane ba kanin sa bane a zo gabanka unguwarku a yi ta'addanci amma ba za ka ce komai ba to ka sani wannan danja ce a gabanka a duniya da lahira saboda ka mu sani cewa dukkanmu abubuwan tambaya ne a gaban Allah game da tarbiyyar matasa da muke ciki fa in ahsanu tarbiyatahu sa'ida wa sa'idu idan yaran nan muka yi kokari suka gyaru wallahi sun ci nasara mu ci nasara in suka gyaru suka hawo hanya ta kwarai sun ci nasara a rayuwarsu mu ma mun ci nasara amma kuma a duniya da lahira wannan nasarar idan muka yi sakaci muka yi ko in kula da tarbiyyarsu za su taɓe su lalace wa kana da fi unuqihim kuma zunubin da bala'in akan mu mu iyaye akan mu zai tabbata ya zo a hadisi ma'aiki yana cewa dukkan ku masu kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi bisa kiwon da Allah ya bashi hadisin ya cikin bukhari da muslim albishir gare ku ya kuma haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan mutum ya faɗi ya mutu dukkan aikinsa ya ƙare sai ƙwaya uku kaɗai su ne za su dinga bin sa har ƙabarin shi na farko ce sadakatun jariya kai wata sadaka mai gudana da ba za ta tsaya ba ko da ka mutu kai wani abu wanda za ka masa a za ka masa tanaji mai kyau wanda ko ka mutu ba zai tsaya ba kamar bohol tona rijiya yin hanya yin makaranta ka mata tsari wanda ba za ta tsaya ba da sauransu wannan iya cikin abin da ko kawo mutu ladan zai ke samun ka abu na biyu ilimi ilimin yin taba obihi ka yi wani ka bar wani ilimi wanda zake amfanuwa da shi bayan ka mutu ko kai karatuttuka ka yi rubuce rubuce a littafi ko ko ko kai kasassuna kai kai karatu a dinga sajjalawa a kasar kasar kasar duk lokacin da aka dauko aka sa aka ji to ladan ya samu ka gaba ka sannan abu na uku walidun salih ya da'u lahu kai kokarin tarbiyantar da danka idan ka mutu ya ma addu'a za ta same ka gabarin ka wannan shine abin da manzala ke wa mahaifa albishir idan kai tarbiya baka taɗe ba asara kai ba tun a duniya za ka ga farin ciki bayan ka mutu ma za ka ga farin ciki mu sani ya'yan uwa masu albarka a kowane magidanci ya san abin da yake kansa na gyara kansa da tarbiyantar da kansa da farko wannan shine wajibi a kansa kafin komai musamman yaran yanzu wani abin ma dama suna ɗaukansa muhakkad wata kalil ne kwaikwayo da yin abu ba a saka ba wannan shine aikin yara duk anan suke kwaikwayon abu da yawa to duk abin da kai a gidanka da matarka a gaban yara to kamar a waje kai alwaladu mir'atul libaitihi yaro karami mudubin gidansu ne duk inda ya fito aka sa malaman tarbiyya na psychology za su gane a gidansu me ake me ake yi saboda ka san magana da zaka yi a gaban su ka san me zaka faɗa kar kai ƙarya kar kai ashar kar kai zage kar kai gulma wallahi duk wannan in kana yi yaranka suna ji ta koya musu gagi dole su taso da wannan kar ka yi rigima da uwarsu a gabansu ko da za ka mata fada ka bari sai ba sa nan ka kora su waje su tafi makaranta sannan ce wancan abu kaza ba daidai bane amma in kana mata fada a gaban su wallahi har a waje sun fada ai baba ya ce a umma kaza ya mata kaza balantana ma kai ga duka ko ga zabi wannan duk maginanta da yawa ba su gane wannan ba kai idan ranka ya baci a ko ina jiri kake fada kake hayaniya kake yi kuma a daidai lokacin ƴaƴanka ƙanana koya musu kake mu kula da wannan ka dinga gyara kanka ka san da wa kake zaune me kake me suke kallo naka suke kwaikwayo ka san wannan sannan bayan ka gyara kanka shine farko idan ka gyara kanka ka gyara matafiyarka to da ƴaƴa kai da malamai da iyaye to wannan ita ce tarbiyya mafi girma ga yara kanana su ga abu mai kyau ba a koya musu ba amma duk karatun da za a zuba musu a makaranta su zo gida su ga gidan da uwa da uba ba ji ba kaza ƙarya munafinci sata da sauransu to wancan karatun da makaranta ba zai musu amfani ba zai musu amfani ku fara gyara gidajen ku da yan uwa ku gyara zaman da ku da iyalan ku da makotin ku kar kai rigima da makotin ka a gaban yaron ka zai gane idan kana rigima da shi shi ma zai rigima da dan gidan shi ai baba ma suna yi da wannan duk sabanin ka da makotin kar ku da yayan ku sani kar ku yadda ko kana rigima da wani uwanka ko wani abu mara daɗi ka dinga ɓoyewa yara domin iyayenmu can baya tarbiyya ta gina su duk ɗan shekara hamsin a nan zai baka labarin har yayi hankali ba zai gane yaushe babarsa take masa rashin ba wala ba zai sani ba ba zai sani ba ko ramadan ne ba za a gane yaushe ne babarka ba ta azumi ba domin suna da tarbiyya suna ɓoye abubuwa bayan da zai su bari yara su sani ka taso a gida da babarka da mamanka ba za ka taba sanin lokacin da mamanka za ta fi ɗakin babanka ba za ka sani ba ba za ka taba sanin wannan ba kai ya kai ya kawo ga ɗan wannan ɗaki ga ɗan wannan ɗaki ba za ka bambance ɗan wannan ɗaki bane ɗan wannan ɗaki bane ba duk tarbiyya ce wannan amma in sai boko sai takardu sai kwalaye ba tarbiyya mun yadda yahudawa sun sun sun riko da hannunmu ga na dace ko certificate na firamare ba su da shi amma tarbiyyar su ta fi jago nutsuwarsu sulukinsu tsarinsu alkairansu duk jalin kiranmu mun sai kayyakadar ilimin amma babu tarbiyyar gidajenmu saboda kuma gyara wannan mu za mu fara gyarawa idan ba mu gyara ba ba mu gyara mana bayan Allah mu sani cewa daga cikin wajibai da suke kan mahaifa akan yaya na farko su su musu tsawa game da duk hanyar da za ta kai zuwa kafirci duk abin da tsarin kafirai ne da kafirci ka fara jan kunnan danka tun daga sa sutura da aski da jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da sanya riga mai sunan arna mai hotunan kaza ka fara yi wa ɗanka gargaɗin wannan wannan ba hanyar mutanen kirki ba ce ba hanyar al'ummar manzan Allah da sahabansa ba ka ja kunnansu daga wannan ka ja kunnansu a kan sabba zagi ka hana ‘ya'yanka zagi walla'an da tsinuwa wa kalamul ƙabi ko kalamul bazai da ya sassan zance in ka ji ɗanka ya farta kalma mara kyau ka kira wacce ka ce mai bata da kyau ka mai tsawa ka ce in ka ƙara ji za ka ɗau mataki a kan shi wal gasab ku hana su kwaci ya ga abu hannun ɗan uwansa ya fauce to an baka hana shi ba a waje na ɗan gidan wani zai ɗauka ko a gida ne wa da ƙani wa ne ya kwace wani ka hana su wannan in ya fara yi a gida ya ga ayi shiru to a waje aikatawa zai wasarika ku hana su sata idan kuka bari suna sata a gida ya je kicin ya bude ya je sto ya dauka ba ku hana ba to a waje gaba da gaba waje zai yi a waje zai yi wannan abin nan gaba kada wal hiraba ku hana su fashi da makami wal irhab ku hana su tawaye da zanga zanga duk wannan iyaye ku fara nuna wa yayanku illar wannan ku sanar da su amma bi lutfin duk wa'azin da zaka yi wa danka to ka masa da kyakkyawan lafazi ku duba luqmanul hikima abin da yake faɗa wallan sa ya bunayya qimis sala ya bunayya in ta yantaku misqalu zarra wala tusair kadaka linnas wala tamshi fil ardi maraha cikin ludufi anze kuma ba hayaniya ba harguwa to magana ta fi ratsa zuciya an fahimci wannan anna hadhihi wa amsalihim haram sanar da su cewa sata kwace fashi zanga zanga hayaniya duk sanar da su haramun ne a musulunci hakan iya sabbaba taɓewa da shiga wuta iyakan mahaifa an tafazu alsinatakum amamahum ku kiyaye bakunansu a gabansu ku kiyaye bakinku a gaban yaya kar ku dinga sakin baki liyakunu lahum qudwa hasana domin hakan zai sa ku zama to abun koyi mai kyau gare su wa min wajibatihim iyakan wajibin mahaifa man'ul awlad qira'atul mujallatul khali'a ku dinga hana 'ya'yanku karanta jaridu da mujallu na batsa musamman waya yanzu ga tana yaranka in bai cika hankali ba karka sake gabar shi da waya wannan mai danna danna zai dinga danno masifa ta cinye ta cinye gaba daya nawa muke samun report ko tambayoyi yara musamman mata suna suna nuna tsiraicin su ga samari ta hanyar waya suna koyan lesbian ta hanyar waya ba abin da ba sa koya kai sakaci kai yar gata ce ka siya mata ka ka ware mata ɗakin ta cikin dare ga ga ga gun sokir ga ga ga ga komai kai ka tafi ɗakin ka kwanta baka san tsiye da take kulla irin nan ɗakin ba in makaranta take ka bata dallin rura assignment da sauransu amma ka dinga kula ka dinga bibiya ka dinga bibiya kar ka bar abin saka a gare ta ko a gare shi ku hana su wannan in kuna so zama mutanen kirki wasuwarul makashufa dukkan wata sura da za ta nuna tsiraici a waya ne a mujalla ne a jarida ne kwana su wal aflam al muntashira fi hadhihi al ayyam da finafinai na banza da wofi tun na arnan ma har na gida na Hausawan duk ku hana su wannan ba su da alkhairi li dardiha ala akhlaqihim haka iya cutar da dabi'un yara yanzu kowa zai faɗa cewa kafin wasan Hausan nan finafinan Hausa yayi yawa wallahi wannan dinkunan tsiraicin da mata suke babu su kowa zai faɗi wannan da can mace za ta ɗinka atamfa ta yi zani ta yi riga ta yi limalullubi haka suke yi amma yanzu ba ba za ka taɓa ganin mace in ba tsohuwa ba ce da malullubin atamfa ba za ka taɓa gani ba kawai ya ɗan jale a ta matse wuya ta yi ɗamamman siket ta yi ɗamamman riga a ina ta gano a kun yan wasan hausa ta san dai ba uwarta da ubanta bane sai koya mata wannan ba a kun kakanninta ta gani ba a ina ta gani a kun yan wasan kwaikwayo abin tun iya ƙasa kun ki ku dakile shi ya zama musifa ya zama bala'i ya zama gidan kowa da akwai gashi nan da uwa da uba da mujtama'i society da gwamnati mun yi sakaci har wutar ta cinye mu gaba daya bayan da zamu yi kuma sakacin mu ne jawa manzon Allah ya ce kasiyatun ariyat yace simfani min ahli nar lam arhum irin wannan dinkunan manzon Allah ya ce yan wuta ne suke yin su tun lokacin iyara ya fada yace masu sa sutura amma tsorara suke tafiya yan ta kai ta kawo mace in ta sa kaya wata duk wani andawaya na jikinta ba abin da ba za a gani ba ta kai ta kawo yanzu mata ado suke da mamansu a waje ba ma wai burezi ba a maman shi ake so a fito da shi waje a gani wani wani irin bala'i ne ƴaƴan musulmi garin da ake sallah biyar ake kiran sallah ake azumi ake katabar qur'ani mun bari yahudanci ya cinye mu don sakaci kawai ba ka son ka ɓata yayanka rai duk macen da tafi da tsaraikinta ko ta yi aure ko ba ta yi ba manzala ce mala'iku suna tsine mata albarka ya za ka zauna gida ɗaya da tsinanniyar albarka ka ga daraja a gidanka ko matarka ce take wani Allah ya tsine mata albarka ya yasa gidajen ba albarka abinci ba albarka albashi ba albarka komai ba albarka to tsinannu ake zaune da su da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk macen da take fidda tsaraicinta a waje wani ya gani mala'iku sun tsine mata albarka ta ya za mu ga daidai a gidajenmu sakaci da rashin ko'in kula ya samu gayyato bala'i ya zo har gidajenmu mu hana su wannan idan muna so mu ga alkhairi abu na gaba ku hana 'ya'yanku ku ja musu kunne mina tadaki daga shaye-shaye babban bala'in da yake samun matasa a yau ne wannan shaye-shaye duk wani amfani da suke da wuka da adda da waye da sanda wallahi shaye-shaye ne shaye-shaye ya jawo an sa doka ta hana karatu duka ta hana sana'o'i shaye-shaye ne shaye-shaye na kwaya da banalin da tattolin da ganye da waye duk wannan shine ya jawo wannan musibar kuma kana so gane ɗanka kana ganin wasu alamu to ka zuba ido a kansa yawan bacci da idan sai dinga ja da yawan neman kuɗi ba ba ba ni kaza ba ni kaza ba abinci zai siya ba in dai ga danka da irin wannan alamun to ka zuba ido a kansa akwai yiwa iya kuya iya shan kayan maye baka sani ba ku kula da wannan wannan musibar da muke ciki wallahi maye ne ja mana ita yasa ya gina da kyau gwamnati muna kira da babban murya NDLA din nan ku ƙara mata ƙarfi kuma ku hana su cin hanci da rashawa idan ba a dakile kwaya da ganye ba ba yanda za a yi mazauna lafiya ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba inda aka san dilan kwaya dilan ganye da waye a kama shi a hukunta shi gwamnati muna kira gare ki wannan idan wannan hukuma tana karɓar cin hanci da rashawa to an yi baya ba zani ga ta hukuma ce wanda aka ɗauke ta don ta hana wannan to ana ba su cin hanci da rashawa suna bari a yi abin a ɓoye ku sanya security a kansu suna kula da su akwai guraben da dilolin kwayan a bayyane suke an san su an san masu fitaucin miyagun kwayoyi a cikin mutane amma suna zuwa suna musu hannu ƙasa ya sa ki kyale su to wannan aikin gwamnati ne ki dau mataki akan wannan duk al'umma idan hankalinta bai tsaru ba to bayan da su zauna lafiya ku hana su shan kwaya da maye da kayan hayaki da sauransu wannan bala'i ne wanda yake jawo mutane masiba ku sanar da su cewa duk likitoci sun yi ittibaki cewa shan kayan maye da hayaki da sauransu iya cutar da gangar jiki da hankali sannan iya gadar da jinyoyi iya sanya rubewan baki da rubewan haƙora sannan karihatu ra'iha in kai magana sai an toshe hanci domin warin baki duk wannan shashi iya jawon laisan lahu fa'ida hakan kuma ba hido ta fa'ida sai shari'a ta haramta shi ta hana shansa ta hana zuƙansa na hayaƙi ta hana siyarwa da siyar ta hana sai Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani innamal khamru wal innamal khamru wal maisir kun ga giya kar ka dau giya sai ta kwalba ta ruwa duk abin da zai gurbata hankalinka giya ne kullu mustirin khamr wa kullu khamrun haram haka manzon Allah yake dukkan abin maye giya sunansa dukkan kuma giya haramun ce sai Allah ya ce innamal khamru kaga duk wani kayan maye wal maisir da caca wal ansab wal azlam to wani bangare na lijo da karta da dara irin ta da sai Allah ya ce rijisun min amali shaytan datti ne kazanta ce kuma aikin shaytan ne ya kai mashayi to aikin shaytan kake kuma Allah ya ce kazanta ne rijisun min amali shaytan mai shan taba mai shan wiwi mai shan kwaya manzon Allah ya ce kazanta kai kazami ne sannan kuma aikin shaytan kake sai Allah ya ce fajitani buhu ku kiyaye shi ku tsorace shi ku kaurace masa hakan sai ya sa ku samu babban rabo inji Allah sai ya bada mana illar abun yace inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusuddakum an zikrillah wa ani salah yace kun ga shaye-shayen nan da kayan mayen nan idan ba ku yi wasa ba shedan zai amfani da shi ya samu ku gaba a junanku an yuqiya bainakum al'adawata wal baghdha gaba da da da da da abubuwa na ta'addanci wal baghdha da abubuwa na mugunta da gaba da juyawa juna baya ba gaira ba dalili wa yusuddakum an zikrillah kuma shan kwaya da maye iya hana mutum ambatan Allah to dama dan kwaya ina ga lokacin karatun Qur'ani ina ga lokacin azkar bai da wannan lokaci hankalinsa baya jikinsa sannan wa'ani sala babbar ma kenan ɗan ƙwaya bai kula da sallah ɗan wiwi bai kula da sallah in ji Allah sai Allah ce fahala an tun muntahun za ku hannu kuwa za ku hannu za ku daina Allah ya sa masu yi su daina ya sa da wannan ayata sauka umar ɗan karɓi ke ce sabai suka ce in ta haina in ta haina Allah mun daina mun daina mun tu mun tuba Allah ya mana albarka Allah ya gyara mana halayyar da mu da matasanmu da yaranmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya juyo da hankalin gwamnati akan tarbiyar matasa ya Allah ka ba su ikon yin abin da gaske waɗanda suka kauce da ban shirya Allah ka da su hanya waɗanda suka yi nisa kuma ba sa jin kira Allah bai kadara za su dawo ba Allah kamar nisa da su ya Allah ya Allah ta'ala ka samu wani da wannan rayuwa lafiya ka ji kanmu ka ji kan mahaifinmu ya Allah ka yi riko da hannunmu ka taya mu tarbiyar yaranmu ya Allah ya Allah ka taya mu tarbiyar yaranmu ya Allah Allah kada ka nuna mana ba daidai ba cikin zuriyarmu ya Allah Allah ka nuna mana alkhairi a cikin zuriyarmu ya Allah duk wani wanda yake da yaro ko yarinya wanda ya kangare ya Allah ka da shi hanya ya Allah ka da shi hanya madidiciya Allah ta'ala ka taimake mu kai mana albarka ka ba mu damuna mai albarka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka ba mu ruwa da damuna masu alkhairi masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka taimake mu gaba daya masu rusa addini da karfin su da hikimar su da dabarar da mulkin su Allah ka mana maganin su ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah kunci rayuwa da yake ciki akwai ya Allah ka mana saukin sa ya Allah ka wadata kowa daga cikin mu ya rabbal alamin bayan Allah mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman